من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن أمل أهل النار من أيوة الله سبحانه وتعالى وجيا لأهل أمو أولا مسلاتين البركة domin ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda yau muna wuni na goma sha biyu da wata na ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda insha Allah za mu fara suratu takwir bi izinin Allah tabaraka wa ta'ala wannan sura suratu takwir sura ce wada makkiya ce an sabko ta ne kafin hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tana da aya ashirin da tara wannan sura ayoyinta ashirin da tara talatin ba ɗaya kenan wannan sura suratu takwir tana yin bayani ne akan wasu haƙiƙa guda biyu wasu al'amurka guda biyu wanda wa'innan al'amurkan nan guda biyu suna daga cikin ababen da rukunin musulunci yake lazumta su ko kuma suna daga cikin wani shashi daga cikin rukunin musulunci guda shida wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na farko tana magana akan haƙiƙanin tashin kiyama kaga imanin tashin kiyama wani bangare ne daga cikin bangare na rukuni na musulunci ko kuma tana bayani akan wahayi da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani da manzon Allah ɗaya daga cikin ko kuma wani yanki ne na rukuni na da yake da suna wani yanki ne na na rukunan musulunci imani sannan kuma imani da alkur'ani wani yanki ne daga cikin rukunai na imani almihim wannan sura tana bayani akan waɗannan ababen guda biyu abu na farko haƙiƙanin tashin alkiyama har magabata suke cewa duk wanda yake so ya san tashin alkiyama ya ganta kamar yani gatanan ta tashi ya karanta wannan sura suratul taku haka magabata suke cewa sannan kuma da tana magana akan wahayin da ake wa manzo Allah sama da kuma alqur'ani da kuma amanar wa'inda aka yi ma wahayi amanar manzon Allah wanda aka sabko ma wahayi amana ta mala'ika jibril wanda yake zuwa da wahayi wannan shine abin da take bayani a farfarance wannan sura ta dauko ta yi bayani akan alamomin tashin kiyama ko kuma abin da zai faru a lokacin tashin kiyama na canzawar yanayin duniya ta yanda za ka mance hai aka duniya take kai sun ga mamaki rana halin da za ka shiga da taurari da duwar watsi da kuma da yake da suna tekuna da kuma sama da kuma dukkanin dabbobi da kuma yarinyar da aka kashe ba tare da zunubinta ba aka binne ta aka turbe a cikin ƙasa da kuma halin da ɗan adam ma karan kanshi zai tsinci kanshi a wannan wuni da kuma yanda za a bujirto da wutar jahannama za a kusanto da aljanna ga mumulai wutar jahannama a bujirto ta ga kafin wannan kenan shine abin da ta bada na mashari in haka ya faru wannan sura ta ce kowace rai za a damka mata littafinta daga duk aikin da ta yi na kwarai ko mummuna sai ta ci gaba ta yi bayani akan hakikalin wahayi da sifar annabin da aka yi ma wahayi da sifar ɗan aike ya kawo wahayi wanda ya amso wahayin alkur'ani ya kawo shi zuwa ga manzala da sama shine mala'ika jibril da matsayin wa'innan manzannin manzo na farko shine ar-rasul al-malaki manzo daga cikin mala'ika shine mala'ika jibril manzo na biyu ar-rasul al-bashari shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo daga cikin mutane duka sai bayani akan su da kuma matsayin alqur'ani da darajar ta alqur'ani har ma sai ta yi rantsuwa akan tabbatar da wannan ma'luma sai a karshe sai ta yi bayan wa'azin wannan bayan abu ya tabbata haka bayan ga alamun wa alƙiyama bayan ga gaskiyar alƙur'ani kasancewa alkur'ani sanadin shi ya yi kowane sanadi ƙarfi da ƙwari dangane da aka rawaito alkur'ani da wurin Allah maɗauki sarki bayan ta yi bayani akan haka sai ta tafi zuwa ga tambayan mushrikai ina hankalin sai ke tafiya ne yasa suka yin imani da alkur'ani ne yasa suke karanta alkur'ani alhali alkur'ani littafi ne mai faɗakarwa mai wa'azi mai kiran mutane zuwa ga aiki na kwana wannan shi ne abin da wannan sura ta kumsa sura ta tafi za mu ga insha Allah mashahid ɗin da suke cikin wannan sura insha Allah malam yana iya karanta mana tun daga aya ta farko har zuwa aya ta goma sha hudu insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أضلفت علمت نفس ما أحضرت
Allah madaukakin sarki ya buɗe mana a waɗannan ayoyin da mala ya karanta mana ya mana bayani akan wahalhalu da rikita rikita da za a shiga a lokacin tashin alkiyama da tsanani da za a samu kai a ciki Allah kiyaye mu da wannan tsananin da kuma canjin yanayi na ɗabi'a ta duniya da kuma abin da zai samu wannan duniyar na zawari ta yadda komi da ka sani sai ya bushe komi da ka sani babu shi illa Allah maɗaukakin sarki wa yabqa wajhu rabbika dhimma kullu man 'alayha fan كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
dukkanin abin da ke duniyar nan sai ya bushe sai ya koma babu shi Allah kaɗai yake saura wannan shi ne ƙarshen magana amma kuma wannan sura wannan ayoyin za su fassala mana su bayyana mana manyan ababe da muke ganin su masu ƙwari yadda za su rikice su canza kawai da mun sha ganin su a surar da suka gabata Allah maɗaukin sarki ke cewa idan shamsu kuwirat idan a yayin da rana aka ƙarbe ta ko kuma rana aka limke ta yani rana za a limke ta a ɗauke ta daga gurinta a goge haskenta ka gaya musu a lokacin da za a limke rana a limke ta a tahiyar da haskenta ai iza shamsu luffat wa jumi'at wa muhiya dawuha a lokacin tashar kiyama a lokacin ne za a gushe da rana za a limke ta a tattare ta a tahiyar da haskenta ya kasance masiruha a jewa ta cikin wutar jahannama ta kara wutar jahannama zayin da rana kamar yadda malamai ke bayyana ta tsara wutar jahannama zayi don a azabtar da bawa amfaninta ya kare Allah madaukakin sarki ke cewa a yayin da rana za a limke ta a tahiyar da haskenta manzan Allah sallallahu ya zo a hadisi wanda hadisi ne na Abi Huraira Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin manzan Allah sallallahu alaihi cewa ash-shamsu wal qamaru yukawwaran rana da wata za a limke su a tahiyar da haskensu aikinsu ya ƙare Allah daman ya halittu rana da wata domin su kasance na farko aya ce ala wujudillah na biyu kuma allo domin su taimakawa bayi wajen sanin cikin zawon lokaci da amfanuwa da haskensu da kuma amfanuwa da su wajen kiyaye lissafi to buƙatar ta ƙare alƙiyama za ta zo Allah zai sa a limce su a tahiyar da su a fice haskensu idan shamsu kubura wannan sura kenan ta ɗauki suna daga cikin wannan aya a kuwirat at-takwir surat at-takwir wasu malamai sun ga cewa suratu kuwirat wasu malamai suna cewa suratu idza shamsu kuwirat so da aya dukkan nan ta almin wannan dai sunayen ta ne guda uku wannan game da rana kuma mun ga wata a hadisi shi kuma duwatsu wannan da yake suna tauraro kuma Allah maɗaukin sarki ce wa idan nujumun kadarat haka ka gaya musu a ranar tashin kiyama a lokacin zai kasance annujumu tauraru in kadarat za su haɗu daga gurarensu za su kwaɗo daga gurarensu za a bicar da su daga gurarensu kenan wannan ayar ta yi daidai da ayar da magana a cikin surat mai fitar wa idan kawaki mun tasarar kenan in kadarat da in tasarar dutse ne النجوم ده الكواكب ايه واضح واذا النجوم انكدرت كجاء مسو ايايين ده تورارو زاسو فادي ده غرارن سو زاسو lalace bukatar su ta riga za ta yi wadda kenan in kadarar yana nuna abu ya lalace ya hatso da ƙarhi sannan kuma abu amfanin shi ya ta yi amfaninsa haske da sauransu ko to ya riga ya tafi babu ya lala za su faɗo kuma hannu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin suratul istar wa idhal kawakibun tasar su mun riga mun gani a tafsiri na jiya kinan nan shine Allah madaukakin sarki ya ce wa idhan nujumun kadara a yayin da tauraro an nujum jam'i ne na najm lokacin da tauraro za su alinkida za su haɗi su gushe da gurarensu duka da ƙarfin ƙudura ta Allah maɗaukakin sarki to su kuma duwar wasu Allah maɗaukakin sarki ce wa idan jibalu sugirat a yayin da aka tafiyar da duwar wasu za a tafiyar da duwar wasu za a nike su su koma za a nike su za a nika ƙasa kalla idan dukkatul ardu dakkan dakka in aka nike ƙasa aka daddake ta sai ya zo kuma hannu ta zuwar wasu su koma kasifan mahila kamar tsere sannan kuma su koma ka ihnin manfush su koma kamar wannan da yake suna abdiga ta gashi na buzu iska tana tada su watarar jibala jamidatan watarar jibala جامدة تحسبها وترى الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب haka Allah maɗaukin sarki ya ce za ka ga duwar wasu kana tunaninsu da ƙarfinsu da ƙwarinsu amma za su dinga tafiya a sama kamar tafiya ta da yake da suna ta girgije wannan kenan shine wa idan jibalu suyirat a yayin da aka tafiyar da duwatsu zai kasance babu su wadah a kuma har Allah ma wakil sarki ke cewa wa yawma nusayyiru jibala wa tara al-arda wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-arda ba wa tara al-arda barizatan
wa tara al-arda barizatan wahsharnahum المهم يا إطار محل الشاهد ويوم ويوم نسير الجبال الله مركز تركيتي أرانا تاشي قيامة رانا دزام التهيير دا دور وصل كنم أنا مقولم أنا سورة تكوير وإذا الجبال سيرت أن أكا تفير دا دور وصل وأي تفير دا إتا يا الله يتعى وأنا سورة ويوم نسير الجبال رانا دزام التهيير دا دور وصل وترى الأرض باردة باب دوتي أقصى سيكا قصى تاوتو أهيلي ورقو باب تدو باب الغنغري دومن دو وقوة تشيني إذا ما كما قصى نات بيزو نا تشير إذا سوروس الله ما أوكي سركي bayan ya bayyana abin da ya shafi duwar wasu kaga wannan abu ne abin mutum hankalin shi ya tashi ya yi imani da annab manzo Allah sama ya yi imani da Allah maɗaukin sarki ya bar zunuban da yake manyan ababai da ke gani za a tafiyar da su sai Allah maɗaukin sarki zai yi bayani akan dukiya ba da Allah ya bada misali da dukiyar da ta yi kowace dukiya tsada a gurin larabawa dukiya mun ka nan gurin yani banki kudaden da suke cikin banki ko da manyan motoci da mangaza mangaza da kudade da aka tara gidaje da sauransu su ne ko to a zamanin da a lokacin laraba wanda aka sa koyar alkur'ani da yaran su su kuma ba su da abu mai tsada sama da raƙuma wanda take da ciki ta kai wata goma ta kusa aihuwa babu abin da ya tsada sama da wani za ta kawo arziki kuma ana lailayinta kuma har yau kusan haka ne larabawa wannan abin daraja ne kuma a yanzu haka raƙumi ya yi arha a kan raƙo to a duk da yadda balarabe yake son raƙuma mai ciki zai barta ba tare da ya lura da ita ba ba tare da ya ba ta mahimmanci ba ya ta yi barta yan aka zo za a yi misali da buhulla ce duk yadda buhulla ce yake son shanu da su ba su ya sayi duk yadda yake ganin su da daraja yake da muhimmanci da muhimmanci a gurin su yana ji yana kallo zai bar su ya dai to kaga yanda kaga wallahi yake son shanu ko to haka kuma yanda da yake wa suna balarabe yake son raƙuma ainihin mun riga mun san bagullaci yanda yake son raƙuma yani yana ji yana kallo ba ya iya yanka ta ana magana bagullaci mai kiwo fa ba ya iya yanka ta wanda ya gwammace in ta riga ta mutu ko ya bata ko ya zuwa sai da wa yan hawa da sauransu a musu irin da makamanta haka yadda ake ba da labari ko kuma ya bar ta mutu ya tafi ba a iya yankawa yana ganin iya yanka ya ci amana to ba da wanda ya ke wani zai iya sanya su ƙarƙashin bishiya shi ya tsaya rana ta ba shi kanshi to amma duka za a bar doki wannan wannan misali akan kowa a bada misali da abin da ya fi ba muhimmanci da dukiya shine Allah madaukakin sarki ce wa idan isharu a yayin da wa idan isharu uqidat a yayin da za a bar me yake suna raƙuma mata wa'inda suke da ciki sun kai wata goma malamai suke cewa al-isharu jam'i ne na ashra'a al-ishar jam'i ne na ashra'a ashra'a ita ce taguwa wadda take da ciki wadda ta kai shekara wadda take da ciki ta kai shekara ta kai wata cikinta ya kai wata goma sai aka ciro daga ashara aka sanya mata ashira'a jam'inta al'isharu yayin taguwar da take da ciki cikinta ya kai da ya kai suna wata goma wadda ita ce al'isharu to yani wannan a gurin larabawa shine babban dukiyar da take da mahimmanci suke bata mahimmanci to shine Allah maɗauki sarki ce wa idan isharu a yayin da za ka ga taguwa wadda aka hiso uqilat an barta an yi wurin da ita an yi banzu da ita dukiya ba ta mace kowa ta kan shi ba ta dukiya ba bal ma a wannan lokacin dukiya ba ta da amfani shi ne Allah maɗaukin sarki ce wa idan isharu wakila ma da ya ce wa idan nukun hawami turikat hamalan bila ra'in wala talibin a yayin da za ka ga taguwa raƙuma mai ciki an barta ba tare da mai kiwo ba ba tare da wanda yake lura da ita ba yake son ya riƙe ta kowa ya yi banzar da dukiya ma ya ce wa khussan nuku bi zikri annaha kara'im amwalil arab a nan an keɓance taguwa mai ciki da ambato saboda ita ce dukiyar da ta yi daraja a gurin larabawa wannan ya ka ɗauki in ka zo bayani ke ya ka ɗauki duk wata dukiyar da ta yi daraja a gurin al'umma to za a bar ta kina kaga an nabbaha da da yake da suna abin da an yi nuni da abin da yake dukiya a gurin larabawa balarabe ya hidar shi don ka tsora a kan shi duk wani abin da mutum ya yi so na dukiya na daular duniya to za a barka kai a cikin suratul hajj Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa uwa jiyin da take son ɗanta in yana jariri haka za ta ajiye shi ta sanya ya ayyuha ya ayyuha nasu taqrabakum inna zalzalata sa'ati يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترئ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku mutane ku yi tsoron Allah lalle girgizar alkiyama abu ne mai girman gaske a wannan wurin mai ciki mai shayarwa za ta ajiye ɗanta ta tashi ta kai ta kanta take shi ma ɗan yayi ta karshe haka mai shayarwa za ta ajiye ɗanta ta yi ta yi ta yi mai ciki kuma za ta aife shi ta tahiyarsa ta kanta take shi ma ɗan yayi ta karshe وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى mutane za ka gansu suna maye a imonci sun rasa hankalinsu saboda firgicin alkiyama kaga wannan abin da zai faru a wani lokaci barantana ma mutum ya ta zuciya Allah ke maka sai Allah maɗaukin sarki ya tahi zuwa ga mana bayani akan dabbobi su kuma yaya halinsu dabbobi Allah maɗaukin sarki ce wa idan wuhushu hushirat a yayin da aka tattaro dukkanin dabbobi alwuhush jam'i ne na alwahsh alwahsh asali ana ne da shi dabbar da take rayuwa a waje a daji ba a cikin ruwa ba ba a cikin gari ba wanda a asali shi yasa zaka ana ta albakar alwahshi sa sa shanu na daji kaje ana ta alhimar alwahshi da yake suna jikin dama ya halitta shi amma jikin gida ga halitta ba ce hakan kenan alwahsh a asali dabba da take rayuwa a waje ba a cikin ruwa ba sannan kuma hallo a daji ba a cikin gari ba to amma nan an waɗi alwahsh dan su suka yi wanda suke rayuwa a daji an waɗe su don a nuna maka dukkanin dabbobi za a tattaro da na gida da na waje da na ruwa da na ƙasa wanda suke rayuwa a ƙasa a waje da wanda suke rayuwa a a sama dukkanin za a taro su su ma a musu hukunci tsakanin su in an musu hukunci tsakanin su a ce su koma ƙasa wannan an waɗi hukuncin su ha za a yi musu hukunci ne dan ɗan adam ya hudda shakka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa مزارة سنكتوى لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء مزارة كتوى تبت سيكون بعد حق ديكي كنكو نمتا ليكون بعد شران تاشر اليوم kada ka yi tunanin in ka ci haƙƙin wani ka ci banza har abada abadan wallahi duk tuban da zaka yi in ka ci haƙƙin mutum matuƙar ba ya yi maka bai ko mai da mishi kai to ranar tashar dama sai ka bada ko ka bada da ladan da gare ka ranar sashen kiyama babu dukiya ko ka bada da ladan da gare ka in baka da lada to za a ɗauki zunubin shi a lafta maka shi yasa ka ga mutum ya zo da sallah da azumi da zakka da ayyuka na gari na kwarai manzo Allah ya ce sai ka ga bayye da lada ko ɗaya zaluncin da ya an ɗauki ladan shi an ba wannan ɗauki ladan shi an ba wannan ƙarshe ladan ya ƙare wani zo ce ni wani an huta mai ina babu yayi ya kuma lokacin a nan mutum zai iya yaya ma a can bukata yake shiga aljanna ya ce kawo nan zunubin ka a ɗauki zuwa shi a lafta mashi shi ke ya koma ɗan wutar jihar alhali mutum ko yana aiki yana kokari shi yasa wallahi mutum ya mai da haƙƙin al'umma ko kuma haƙƙin bayan Allah ko kuma ya san da cewa wannan rana tana jira shi Allah ke haka manzo Allah ya ce yace kai kakkai tunanin ma wai kai dan adam hatta yuqalu shatil dalha'a ne shatil qama'a akuya tumkiya ko rago wanda bai yi da kaho sai kuma mai kaho ya zo ya bige shi wannan sai an rama shi za a tada wannan ragon ko akuyan nan ko tumkiyan nan a sanya mata kaho a ce rama in an gama hukunci tsakanin dabbobi sai Allah ya musu umarni dukan su koma ƙasa haka ya zo a hadisi to kai ɗan adam ka kasan ai babu maganar a yi sakakwa wajen hisabi Allah ke Allah maɗaukin sarki ke cewa a cikin suratul an'am وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الله أنا بياني أكن دبوبي يندب أتانس الله ممكن سلكي كتوى وما من دابة في الأرض باب وتدبى وتدبى لتكي تاكت من كفا الدابة أصلي شيء دكا من هلسة لتكي تاكت من كفا kaga har dan adam ya shiga amma kuma anan ana nufin dabbar wanda ba mutum ba da akwai inda ya zo har mutum an nufe zai wala ta'ir da kuma dabbar da take yawo a sararin sama shine tsuntsu ya tsiru bi janahi wanda yake yake yake tashi da fuffuken shi illa umumun amsalukum Allah ya ce al'ummu ya su ma irin ku za a tada su za a yi sakamako tsakanin su kamar yadda ya zo a hadisi Allah ce ma farrasna fi kitabi min shay a cikin littafi malaka ce ana nufin ko alqur'ani ko lawhul mahfuz ba mu bar ba komai lawhul mahfuz an rubuta komai a cikin shi a cikin alqur'ani ma an rubuta komai kawai ya sha bambam wani ya sani wani bai sani ba yani alqur'ani ya wani manyan ka'idoji na al'amurka in dai abin da zaka iya shiryuwa ne a duniya ko a lahira a cikin alqur'ani babu abin da aka rubuta wasu malamai ka ce la ana yin da shi lawal mahfuz ma farudna fil kitab min shay ya Allah yace summa ila rabbihim yuhsharun wa innan dabbobin wanda suke taka ban kasa da tsuntsaye na sama wanda suke tashi da fafikin su dukkanin su ila rabbihim zuwa ga ubangijin su yuhsharuna za a tara su har mutane to kenan kaga shine a nan gurin Allah ma dauke sarki yace a cikin takwir wa idhal wuhush ushra a yayin da aka tado dabbobi aka kawo su zuwa ga Allah maɗaukin sarki gaban Allah maɗaukin sarki to kaga dan adam ma wannan ya isa wa'azi in dabbobi za a tada su za a yi musu sakamako kiran barka tunanin kakkai tunanin cewa kai ba a tada su Allah ke Allah maɗaukin sarki ce wa idan wuhushu hushar a yayin da za a tado dabbobi gabaki ɗayansu su haɗa su gaban Allah maɗauki sarki Allah ya musu a yani sakamako bayan haka a umarce su koma ƙasa kamar yadda dai bayani ya gabata to sai kuma game da teku a jiya mun ga teku yaya zai kasance wadash teku za a fujjira su wa'idan biharu fujjira ko teku za a ambaliyar da shi ya koma teku ɗaya to bayan ya koma teku ɗaya ga matakin shi na biyu shine za a kunna mushi wuta ya zama wuta Allah maɗauki sarki ke cewa wa idan biharu sujjirat ka gaya musu a yayin da za a kona teku a sanya shi ya koma wuta ya dinga cin balbalin bala'i teku na duniya biyu wannan nashi a suratul infitar Allah ya bayyana mana wa idan biharu fujjirat za a ambaliyar da shi a buɗe shi su haɗu juna a juna su zama teku ɗaya bayan haka kuma hallo sai mu dawo sura nan da muke ciki suratu takwir shine za a kunna mushi wuta a cinna mushi wuta ya kama da wuta wa idal biharu sujjira kamar yadda Allah maɗaukin sarki a cikin suratu tura ke cewa wal bahrul masjur Allah yayi rantsuwa da malai ya karanta mana insha Allah wal bahrul masjur Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da albahrul masjur teku wanda za a kunna mushi wuta kenan ka ran tashar kyamar zai kasance haka bayan an maida shi teku ɗaya kenan zai amsa sunan albahar to za a kunna mushi wuta wani lokaci Ali bin Abi Talib ya tsaye da wani bayahudi sai ya tambaye shi a cikin littattafan ku ina kuka samu ina jahannama take ina wutar jahannama take ya tambaye wani bayahudi da ya ce tana cikin filbaha tana cikin teku wata jahannama tana cikin teku ali bin abi talib ya ce ina ganin wannan yayi gaskiya ga Allah ya ce wal bahrul masjud ta ce wanda za a fankama mishi wuta shi ma karanta shi a shi ya kama da waza kina wannan shine almuhim da yake ku za a kunna mishi wuta ya kama da wuta wannan duka yani tashin alkiyama ne kenan to kuma mutane fa yaya halin za su kasance sai Allah maɗauki sarki ce wa idan nufusu zuwijat haka a wannan lokacin ko kuma yayin da aka aurar da rai da junan ta yanzu kowanne aiki a haɗa shi da ɗan uwan shi da aiki mumuni a haɗa shi da mumuni ɗan uwan shi a haɗa zumra ta mumunai sannan kuma hallo kafirai fasikai mutanen banza a haɗa su guri da shine malamai suke cewa wa idan nufusu zuwan ai wa idan nufusu qurinat bi ashbahiha kowace rai za a hada ta da makamanciyarta a wajen aiki mumunai zumra daya tawaga daya kafirai mutanen banza zumra daya tawaga daya haka za a hada su da juna nan kenan zuwujat ana nufin da ba za daurin aure ba inna ma aliktiran za a hada su su zanto gungu daya yau mana da kulli unasin bi imami kowace mutane a ranar tashi yawa Allah zai kira su su zo da shugabansu mummunai masu aiki na kwarai tare da shugabansu masu yawan karatun alkurari tare da shugabansu masu yawan kiyamar dai da haka a zo mutanen banza mazinata da shugabansu kowane bangare na mutanen banza a zo a kira su shugabansu kenan za a haɗa su junan su su shi ne Allah maɗauki sarki ce wa idan nufusu zuwa a yayin da rayuka ko kuma mutane za a haɗa su kowanne mai aiki a haɗa shi da ɗan shi mai aiki fajirin bawa a haɗa shi da fajirin bawa bawa na gari a haɗa shi da bawa na gari al'allama akwabar yake cewa yukuranu bainar rajul salih ma'ar rajul salih fil janna wa bainar rajul su ma'a rajul su fil za a haɗa tsakanin bawa na gari tare da bawa na gari a haɗa su zamantakewa a gidan aljanna tsakanin bawa mummuna mai aiki mummuna fajiri da bawa fajiri a haɗa su a cikin wuta zamto samu zamantakewa ɗaya wannan imamu tabari ya rawaito wannan ne daga ya rawaito wannan tafsiri ne daga umar bin khattab kuma da akwai wani tafsiri da malamai suka yi a ƙarƙashin wannan ayar wa idan nufusu zuwa zan shi ne malamai suke cewa a yayin da za a haɗa rai da gangar jiki da ran ai in mutum ya mutu an raba gangar jiki da ran shi ko wa an ɗauke rai ko to ranar tashin alƙiyama za a haɗa tsakanin gangar jiki da ranta wa idan nufusu zuwa zan kenan ya kasance fassara a yayin da aka haɗa gangar jiki tare da rayukansa ai idza qurinat idza qurinat al-ajsad bi arwahiha a yayin da aka hada kowace gangar jiki tare da ranta amma dai tafsiri na farko dai mafi yawan malamai sun rar da hashi ne ne kowanne dai aya za ta iya ɗauka jai na'am wannan kenan waɗannan nufusu zuwa Allah maɗaukin sarki yake bayyana haka yake cewa uhshurul ladina zalamu wa azwajuhum ayo احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا وما كانوا
وما كانوا يعملون وما كانوا يعملون الله مأوكين سركي هيك سوى وما كانوا يعبدون عفوا Allah maɗauki sun yake cewa uhshurul ladina zalamu yake umarni a hatado azzalimai tare da wa azwajuhum tare da makamantansu nan ba ma sai kun su ba ake nufi umma ta azzalimi umma ta kafiri mumuna ce ba tare suke ba ita ɗan aljanna ce shi kuma ɗan mutum wa ga kenan uhshurul ladina zalamu a tado waɗanda suka yi zalunci kafirai kafiran bayi a tare su wa azwajin tare da abakkanin su a wajen aiki wa ma kanu abudun da kuma kan da suke bauta wannan cikin suratul safa kenan kaga wannan kenan ta za a taro yani me yake suna rayuka tare da kowace rai kowane bawa tare da mamaye shi a wajen aiki wani makamance shi a wajen aiki za a tada su a yi musu zumba zumba sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da mana bayani akan lamarin iya mace da ake binnewa wanda da ranta a binne ta wanda al'ada ce ta larabawa suna ganin aibu ne ka ayi iya mace kayan zuwa musulunci suna ganin aibu ne ka ayi iya mace suna ganin aibuwar ya mace talauci ke kawo suna ganin aibuwar ya mace rishin kishi yake jawowa kana ji kana kallo ka ayi iyaka ka aurawa wani ko makamantan wannan dai tunanin wasu kaza wannan suke tunani wasu kaza wannan suke tunani to haka al'ada su take wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu hikaya wanda yake cewa wa idza bushira ahaduhum bil unsa
wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim
yatawara
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما Allah madaukakin يحكمون sarki ke cewa a yayin da aka yi wa ɗayansu larabawa ka yi zuwa mutum da aka wa ɗayansu bushara kan cewa ya samu iyamata sai ka ga huskar shi ta canza ya yi hushi wunin wannan yau a cikin ɓata rai wa huwa kazim yana cikin baƙin ciki me yasa ya ainihi iyamata kawai da zaga wasu jahilai wanda ba su fahimci addini zaga in mutum ya samu iyamata ya dinga cewa kai su ne ashe ba mu bane a wannan burbushin shirka ce Allah ke burbushin kafirci ne Allah ke
لله ما في kayan nan amma ida sa su ba kayan nan mu ida sa wanda zai wuni yana cikin bakin ciki ayumsikuhu ala hunin an najsu fi turab sai ya dinga tunani shin zai rike ta a cikin wulakanci haka ce ko su rike iyamata a cikin wulakanci amma ba yanda za su rike ɗana mishi ba ko kuma su yi rami an ya ji tsoron tsira da ya yi rami ya binne ta da ranta wannan mace ya mace da aka binne ta da ranta ita ce al-mawuda wanda za mu gani a nan gurin za a tambaye ta a ce wai me yanayin ki aka kashe ki dan a kunyatar da uban da ya kashe ta ya binne ta da rai dan a wulaƙantar da shi tare da bata da layin komai me yanayin ta da ya kashe ta to za a tambayi iya haka a yi musu ko ala kwamunin an mai zuwa su tura haka ne al'ada su tara cewa kyauta Allah ce in ya ga dama ya baka ɗa namiji in ya ga dama ya baka iya mace in ya ga dama ya baka maza zalla ma da yawa ko kuma in ya ga dama ya baka mata zalla in ya ga dama ya ba ya yi ka babu aihuwa kamar yadda Allah mawakin sarki yake cewa lillahi mulku samawati wal ard لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ويجعل من يشاء أقيما ولا نعم تفضل إنه عليم قدير kenan kyautar Allah ce in ya ga dama ya ba ya habu liman ya shawo inatan yana ba wanda ya ga dama iyamace sai Allah ya fara da iyamace dan darajarta wannan a ƙarshen wannan kisa bayan mun kare a ƙarshen wannan aya bayan mun kare tafsirin ta wa idan mawqudatu su'ilat zamu yi ishara akan karrama musulunci da yawa iyamace girmama iyamace da addinin musulunci Allah in ya ga dama zai bawa eh, da yake wa suna mutum ya haɗu mai sha ina tun ya wara da iya mace malamai ke cewa yana daga alamun albarkar gida yana daga alamun albarkar mace ta fara aihuwar iya mace min yumnin mar'a an tubakkira bi unsa yana daga cikin albarkar iya mace ta fara aihuwa iya mace yana daga albarkacin gida a fara aihuwar iya mace Allah da ita ya fara ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u duku in ya ga dama ya baka ya namiji au ya zaujin zukuranin ita na ka ko ya baka mace da manamiji kaga duka kyautar Allah wa ya ja'alu man ya sha'u aqima Allah yana sanya wanda ya ga dama ya zanto aqiman bakara ne ba shi aiwa duk inda zai je banci ko magani kawai in Allah ya sanya shi bakara ne ba shi ba samu aiwa haka nan zai koma to kaga duk kyautar Allah to amma a zamanin jahiliya su daga sun samu iya mace sun kyamace ba sa ko sababin da yasa suke kashe iya mace wasu khashiyata imlaqi tsoron talauci tsoron talauci wasu kuma khashiyata al'ar tsoron da yake wa suna aibu tsoron wulakanci gani suke wulakanci ne ka yi kiyawa ce batta daukan takobi batta yin yaki amma in suka rike ta akan wulakanci ko in suka rike ta ba su kashe ta ba to basta ba ta gado sai su ce ban ma ba da gado ga wanda bayya daukan takobi ga wanda bayya yin yaki domin zamanin jahiliya larabawa sun yaku ne ya sun ya rayu ne a cikin yaki a koda yaushe to wannan a hakan ne mujtama inda addinin musulunci ya zo ya tarzo ya gyara ya maida su mummai to addinin musulunci ya girmama iyamaci ya dirasta iyamaci ya hana a kashe ta ya tabbatar tana da gado lizzakari misli hazul unsayin mace tana da gado kinan za a ba ta gado kaso ɗaya na namiji da kuma ba a ba to addinin musulunci ya daraja ta iya mace ya tabbatar da darajar da mutuncinta ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق
Allah maɗaukakin sarki ce kada ku kashe ‘ya'yanku kashe ta illa zabar da tsoron talauci. Wannan mu dawo kan ayan nan wannan aya wala taqtulu auladakum khashyata imlaq sai mu dawo kanta sai mu dawo kan ayan nan Allah maɗaukakin sarki ce wa idan mawqudatu su'ilat a yayin da aka tambayi iyamace wadda aka binne ta da ranta har ta mutu idan aka tambaye ta su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat in aka tambaye ta saboda wani laifi saboda wani laifi aka kashe ta tana sabatta da laifi ba ta da laifi an yi haka ne malamai suke cewa domin a wulaƙantar da wanda ya kashe ta domin a tabbatar mishi da laifin shi ya shiga cikin kunya ya yi nadama ranar tasar kiyama واضح كده wannan shine wanda da mawudatu sila a yayin da aka tambayi ummatan da ta rasu da akwai tafsirin da malamai suke suke akan wata qira'a wa idzal mawudatu sa'alat a yayin da yarinyar da aka kashe ta aka binne ta da ranta sa'alat ta tambayi wanda ya kashe ta bi ayyi dambin kutilat da wanne ya kashe ta kenan tambayar biyu wada a wata kira'a ya zo wannan kira'a da ta yi shahara shine su'ilat ko aka tambaye ta ita za a tambaya da ayi zambe kutlar da wallahi ne aka kashe ta dan a kunyatar da wallahi kashe ta to a wata kira'a ne ya zo wa idan mawudatu sa'alat to wannan marasa sai suka bayyana idan macen da aka kashe ta aka binne ta yarinya da ranta har ta mutu idan ta tambayi wanda ya kashe ta ya binne ta bi ayi zambin kufle da wanda yi ne aka kashe ta kaga duka zai iya zuwa a to wannan shine al-mawuda a kashe ya bayan an aihe kaga haramun ne to kuma a yanzu babu wannan ɗabi'a a yanzu ɗabi'a da ke da kai kashe ƴaƴa tun suna ciki saboda tsoron talauci saboda tsoron nauyi kashe ‘ya'ya tun suna ciki wanda yanzu a surori na zub da ciki suna nan da yawa ana huska ta zub da ciki ana yi bai halitta ba a zub da ya a zub da ciki a kashe ran mutum sai a matsala ɗaya shine ana da tabbacin in aka ce za a bar cikin wannan sai ya rayu to zai iya kashe ma'aifiyar kuma shi ma malamai suka ce bayanin ta wa'azin da cikin sai in an san babu yadda za a yi a iya huddo cikin a sanya shi cikin kwalba dole ne ɗaya za a yi ko shi ko ita ya riga ya ayyana shi ne a wannan lokacin za a da suke amma duk matsalar da ba haka ba bayanin ta ba idan yaro idan ciki ya kai wata hudu wanda ya zubta ciki hukuncin shi ɗaya da wanda ya kashe rai babu saɓani idan bai kai wata hudu ba haramun ne idan bai kai ba wata hudu haramun ne babu wanda ya ce ya halitta sai in a wannan matsala wannan shi ne ma hatsarin da ke ciki yanzu kuma za a ga huskoki na zub da ciki ga sunan kala-kala a sa inji a markaɗe shi yaro yana cikin ciki a markaɗe shi a hudda shi saboda biyan bukata saboda wace ma'aikaciya ce ba ta so sayan da yawan aihuwa saboda kakken ta ya tahi saboda shi mai gidan yana ganin salar ɗin shi kaɗan ne wa ya ce maka salar shi zai tsaya Allah ya sanya mishi albarka jika ɗari ake baka jika ɗarin take nan gurin ko sai Allah ya sanya mata albarka ɗari biyu sai Allah ya sanya mata albarka komai yawan 'ya'yan su ci su sha da akwai wanda yake da mata huɗu da yara bai ya samun kuɗin da kake samu ta yi da wuya in yana samun jika hamsin kuma yana rike gidan shi albarka ce ba kuɗin ba ne ba yake rike gida la albarka kuɗin Allah ce maka an nemo nan huskoki na zub da ciki ga sunan da yawa ana yi wanda za ka bincika likitoci da inda ake sai da magunguna yanayin yadda ake yawan zub da ciki wallahi sai ka kama shi yasa idan ka kashe wani yaron wala Allah shine mai albarka a gare ka sai Allah ya barka da mara albarka ita baka ba ko kuma ka buƙaci yaron a lokacin da za ka buƙata Allah ya ji baka kaga wannan duka hanyoyi ne hatta da azu tare da cewa ba a hana shi ba menene azalu mutum ya je ma iyalin shi lokacin da mani ya kusa zauwa sai ya hudda sai ya zubi da ruwan a waje karanta alqur'ani bai hana shi ba amma sai manzo Allah ya sanya musu suna alwa'dul khafi kashe da a boye shi yasa bayan kashe makruhi ne an kyamace shi amma kuma haka ne idan ka wannan shine hanya mai kyau wannan tinkayen sababin kayan an ya samu ne amma ban da ya wanda ɗan ya samu ruwan mani ya riga ya shiga ya fara samuwa a sha magani ko a yi allura ko makamanta haka a duba shi shi yasa galiban za a ga masu yawan yin irin wannan abu macen Allah yana jarabtarta da cututtuka kala kala kansar ɗan kaza kansar ɗan ma'aiwa kansar ɗan kaza rashin lafiya kala kala rashin aihuwa juya ma'aiwa da makamantan Allah ya wannan kenan shi ne wasu kuma za su iya cewa a yani matsala ta aiki ake wa iya mace shi yasa zo za a zo duk da ciki ya ilmance nawa aihuwa nawa ana yi da akwai wanda sun yi aihuwa biyar da akwai wanda sun yi aihuwa shidda makamanta haka duk ta hanyar aiki yau ta gaba hujja ba ne ma dama ilimi da Allah ya ba wa'inda likitocin tabbas suna iya kiyaye za su iya cetar iya mace wannan ta hanyar wannan ilimin menene ya tsoro mutuwa a kowane hali mace ta yi ta in dai babu yaƙini abin zai kai zuwa ga mutuwa ta ɗauki cikinta kubarta ka aje a markaɗe ka aje a kashe ɗa ba ku san ba wata irin tambaya wata irin kama kwanan da zai mutu Allah kiyar kina shi na gama aka zarge ce wa idan mawudatu su'ilat ya mu dawo kan sura a lokacin da aka tambayi iya mace wadda aka binne ta daranta idan aka tambaye ta fi aiki zambin kutlis da wani laifi aka kashe ta malamin ke cewa al-mawuda hiya bint allati kana al-arabu yadfanuha hayyan min karahatihi laha aw ghayratihi alaiha fa tas'alu yawm al-qiyama za tambayi baban ta ran tashi kiyama wanda ya kace ta wani laifi yayi ta kashe ya kashe ta sai wannan ita ce mun riga mun yi bayani ji haka sai Allah madaukakin sarki malamai suka ce wannan tambayar da za ta yi bi ayin zan kusurat ala wajhi at-tawbih za a yi tambaya ne a kan huskata da yake da suna wulaƙantarwa da tabbatarwa da kunyatar da shi wadda sai Allah maɗauki sarki ce wa iza suhufu nushirat a yayin da aka yada littafan bayi littafan ayyuka na bayi kowa ya ɗauka mutanen ƙwarai za su amshi littafinsu ta hannun dama mutanen banza za su hamshi littafin su ta hannun hagu ta bayan bayan su wanda mun riga mun gani a cikin suratul inshiqaq fara wa idha suhufu nushrat kinan littafan ayyuka na bayi za a yaƙa su za a watsa su za a jefa wa kowa wani ya amsa ta hannun dama su ne wani mutanen kwarai yan aljanna wani ya amsa ta hannun hagu su ne mutanen banza kafirai yan wuta kuma ta hannun hagu ba ta bayan bayan shi wadda malamai ke cewa ranar tashar kama za a watsa littawafai na ayyuka na bayi gashi nan a hili kowa yana gani Allah maɗauki sarki ce wa idan sama ukushifat a yayin da aka cire sama aka fujje sama aka tattare ta malamai ke cewa kushifat za a cire ta a fujje ta kamar yadda mai yin hiɗa wanda yake hiɗe dabba zai cire mata fata ta haka za a cire sama kai kan kasan wannan kudura ce da iko ta ma'abucin kudura shine Allah maɗaukin sarki za a cire sama yadda ka gani yadda yi zai zo ya hine dabba ya hudda fatarta to haka za a yi shi sa aka yi amfani da lafazi na kushifat alkashto shi ne yi kashto yani ashad shi ne yi ta a yi sarkinta to haka za a yi wa sama a fincike ta a hudda ta yadda ka gani mai hida zai hudda bayan haka in an fincike ta an ɗauke ta sai a nannaɗe ta يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدعنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين Allah maɗaukin sarki ce ranar da za mu nannaɗe sama yadda ka ga ake nannaɗe ta karra haka ranar da ɗaya Allah ce wasu samawa tu mafuyatun biya mini sama a nannaɗe take a hannun Allah maɗaukin sarki na dama kilta ya zai yi rinu dukkanin hannayen Allah dama ce haka maza Allah bayyana to sama za a nannaɗe ta za a fuske ta a janye ta daga gurinta yadda ka ga za a hudda fata a jikin dabba a huske ta sannan ya anan da ta waye zai yi haka shi ne Allah maɗauki sarki da ya rike ta da hannun shi da dama wadda kamar yadda ya zo wasu sama wato matsoyatun biyar ne wannan kiran sama haka za ta kasance za a gusar da ita a janye ta daga gurinta a fuske ta daga gurinta ita kuma jahannama Allah maɗauki sarki ce wa idan jahimu su'ira a yayin da aka ƙone aka aka isa wutar jahannama ta raɓaɓɓaka wutar jahannama malamai ke cewa a yadda aka yi shekara dubu ana izata ana izata daga ja ta koma bula aka yi shekara dubu ana izata ana izata daga bula ta koma baka dilin wutar jahannama baka ce dilin kuma a ranar tashi kiyama za a mata izi a kona ta a kona ta za a iza ta a hura ta a ƙara mata ƙarfin zayi ta yadda ba taɓa yi mata domin tana tana jiran kafiri da wanda yake saba ma Allah wa sarki yake hoto na hoto da addinin Allah shine Allah ma sarki ce wa idan jahimu su'irat a yayin da aka iza wutar jahannama ta ɗauki zafi qatada ɗaya daga cikin tabi'ai malaman tafsiri yake cewa wa idan jahimu sa'iran ay ukidat aka hura ta aka izata menene yake hura wutar jahannama yake izata qatada yake cewa inna ma tusairuha ghadabullahi wa khataya bani adam kawai da al'allama ibnu kasir ya naqalto yake cewa wutar jahannama za a hura ta ababen da suke hura da suke iza da suke za ta ƙara zafi ghadabullah hushin Allah wa khataya bani adam da kuma zunuban bayi dan adam zunubin dan adam ƙara hura ta yake hushin Allah akan wannan zunubin da saba mishi da ake yi ƙara hura ta yake wannan shine halin da za su fuskanta wutar jahannama ita kuma aljanna Allah maɗaukin sarki ce wa idan jannatu uslifat a yayin da aka kusanto da aljanna lil muttaqina zuwa ga bayi masu tsoron Allah maɗaukin sarki kamar da Allah maɗaukin sarki ke cewa cikin suratul qaf wa uzlifatul jannatu lil muttaqina ghayra ba'id za a kusanto da aljanna a kusa da masu tsoron Allah bayi masu tsoron Allah ghayra ba'id batta zama to a kusa ne da su Allah ya ce a cikin suratul shu'ara wa uzlifatul jannatu lil muttaqin za a kusanto da aljanna faddal وأزلفت الجنة وأضلفت الجنة غير بعيد لا تطلب الشعراء وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم نعم الله مؤكد سركي كتا وأزلفت الجنة للمتقين ذا أقسمت ذا الجنة كدب قصد ما تجيب قرآن الله باي مؤمنين ita kuma wutar jahannama wa burkuzatul jahimu lil ghawin za a bujurto da wutar jahannama kusa da kasattun bayi su ɗan da yake suna da yake suna kafirai fatattun bayi fajiran bayi za a kusanto musu da wutar jahannama manzo Allah ce za a zo da ita tana da da yake suna tana da makami dimam tana da santir da ake rike ta da ita da sarƙa da ake rike ta da ita dubu saba'in a kowane santir da akwai mala'ika dubu saba'in amma daga ta ga kafiri in ta yi tuma ta yi hushi tana neman kama shi sai ta yi kawar ta je ga duk wanda yake abul mashi suna tana rinjayen mala'iku wannan girman wutar jahannam Allah ya raba mu Allah ya raba mu da ita wannan kenan shi ne Allah ma'aikin sarki ya ce kenan za a kusanto da wutar za a fujito da wutar jahannama a kona ta a rura ta a kusanto da ita kuma hannu ga kafirai da fajiran bayi ita kuma aljanna za a kusanto da ita ga masu jin tsoron Allah maɗaukin sarki to in mun lura tun daga wannan surar da aka fara idan shamsu kura to idan nujumun kadarat tun daga aya ta farko har zuwa aya ta goma sha uku duka iza iza ce iza ta farko da kuma izar da aka yi akasanta a kan ta biyu duka idan ka za ya faru idan ka za ya faru menene za a gani in haka ya faru wa'annan alamomin da aka waɗi ya faru me zai faru jawab ɗin iza shine Allah maɗaukin sarki ce alimat nafsun ma ahdarat kowace rai za ta san abin da ta zo da shi na aiki in ma na kwarai ne in ma mummuna ne kowace rai za ta san abin da ta habarto da shi ta kawo na aiki in na kirki ne za ta ga sakamako in mummuna ne za ta ga sakamako wannan shine alimat nafsun nan da Allah mun sarki ce alimat nafsun ai kowace rai za ta san abin da ta habarto da shi na aiki mummuna ne ko na kwarai ne Allah mun sarki yake cewa يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أكتب سورة العالي إمران الله يكتوى رانا قوة ري ذات سامة أبن تأيكتا نا الخير ذات سامة شيء كما هلو ذات سامة أبن تأيكتا وما حملت من سوء ذات سامة أبن تأيكتا نممنا نا الخير غاشنا نممنا غاشنا amma shi na mummuna tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida na mummuna aiki mummuna za ta yi burin ina ma a ce yayi nisa da ita kenan kowace ne za ta ga abinda ta habarto da shi na aiki kyakkyawa Allah mai ɗauki sarki ke cewa a cikin suratul kahf wa wudi'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ألم أكسر كيتي ووضع الكتاب زاء طور الكتاب من أي كبائي أعجز قوة يقول فترى المجرمين وإن سكي أيكي ممونة مجرمان باي مؤنة كافرين زاغا suna tsoron abin da yake cikin littafin saboda sun gabas da aiki kyakkyawa yin mummuna su dinga cewa ya wailata na kai can ma li hadal kitab ne ya samu wannan littafin la yughadiru saghirata wala kabira illa ahsa duk wani aiki karami da babban yadda ya zo da shi suna raina aiki kawa Allah zai mance shi ko kuma ba ya zo da shi ba sai su ga duk wani aikin su karami da babban an zo da shi su kuma littafinsa a cike yake da aiki mummuna sai suka ce kawai kai kai mu da wannan littafin ya hallaka mu ya zo da duk wani aiki karami da babba muhallin shahid illa wajadu ma amilu hadira Allah ya ce za su samu abin da suka aikata za su same shi a hadarce ga shi a cikin littafi za su same shi a cikin littafi su wala yi rabbuka hada Allah baya zalunta kowa kenan shi ne wannan mahallin shahid alimat nafsu ma ahbarat kenan da Allah maɗaukin sarki ya ce rana za a nannaɗe ta a wannan lokacin rai za ta san abin da ta aikata ta zo da shi mummuna ko kyakkyawa da kuma abin da ya zo a sauran ayoyin har zuwa ayat ta alimat nafsu ma ahbarat kenan wannan shine abin da iza iza ina take bayyana in mun lura wa'annan ayoyin da muka karanto aya kusan goma sha hudu ko wa'annan ayoyin su ne suke bayani a hakikanin ranar tashar kiyama al'allama ibn sa'ad yake cewa wasu daga cikin shashe na ba'd salaf sun kasance suna cewa wanda yake so ya ga alkiyama kamar yana ganin ta ido da ido ya karanta wannan sura wa'annan ayoyin su ake nufi da haka in kana so ka ga kawai alƙiyama ga ta tashi sama da ayoyi goma kawai alamomin tashi alƙiyama abin da zai waro a lokacin tashi alƙiyama da ake ka karanta wannan sura abin da muka faɗi dai Allah sai ya haske mai zanna haka ta umma abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان شاء الله كنا وانا abin da ya sara na wannan ayoyin guda goma sha hudu insha Allah mu gobe insha Allah sai mu idasa abin da ya saura ta wannan sura da yake Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.